microphone. Are you ready? اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اصلح جوتنا في الامور كلها واجرنا من كيد الدنيا وعذاب الاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كما أن مكسابة هذا مرتقى وتقرأتمنا حديثي أتكين ولا لتافي بسنا مكتسر سيل سيل بخاري عندك في سنة بن سنة التجريد الصريح لأحادث جامع لأحادث جامع صحيح yau a cikin ikon Allah za mu tashi babil istinja'i bil ma'i babin da yake magana akan hukuncin yin istinja'i da ruwa galibi na ce istinja'i ana nufin tsarki da ruwa kawai na ce istibra'i yana nufin tsarki da foge wanda ba ruwa to wannan yana nuna wancan in za a yi istinja'i da ruwa ake hadisi na farko a wannan babi an karwa daga anas dan malik allah maɗaukakin sarki ya dace shi yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja li hajatihi aji'u ana wa gulamun idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita daga cikin jama'a zai je biya bukatarsa da ni da wani yaro sai mu zo ma'ana idawatan tare da mu akwai kasko min ma'in na ruwa sai mu kawo masa sai ya karba in je bakin kofar abin sai ya karba sai ya shiga sai je biya bukatansa sai ya dawo sai su karba sai su dawo da shi kina yana nuna mana cewa an fi son istinja'i da ruwa sai dai idan kuma babu ruwan sai na hukunci daban sai ya zo shi babu hamlin anazati ma'alma'i fil istinja'i babin da yake magana akan daukan sanda tare da ruwa idan mutum zai je tsarki an ce anaza sanda ne wanda ake kusan tsawonsu ɗaya da gorar mashi annabi sallallahu alaihi yana rike shi wani lokaci yana yin sutura da shi a sallah ya sa kafa shi a gabansa an za a yi sallah a guri wanda yake fili saboda a hana mai wucewa ta gaban mai sallah ya kawo wata kinan tashwishi wafi riwayati a cikin wata riwaya ya ce min ma'in wa ana zatin kin takmila na hadisin da muka karanta a baya ni da wancan yaro mukan zo masa da wato kenan kasko na ruwa da kuma sanda wanda yake rikewa yake fita da shi ko da asuba ko wani abu makamancin wannan lokacin bukata ko kun za a yi sallah a kafa shi a gaban a gaban jami'i ko a gaban mutum da yawan da yake na sallah babu nahayi anil istinja ibil yamini babu da yake hani akan yin tsarki da hannun dama ba a yi tsarki da hannun dama in za a yi tsarki ana yi tsarki da hannun hagu kamar yadda dama tun muna yara muka tashi aka koya mana dama can da haka muka tashi ba a tsarki da hannun dama ko to ga dalili a wannan babu an kawo hadisi daga abi kata da nil ansari kala yake cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza shariba ahadukum idan ɗayan ku zai sha ruwa duk da ya zo da siga ta madi shariba lakin itibaruhu almustaqbal idan ɗayan ku zai sha ruwa falayasa ko kuma idan ɗayanku yana shan ruwa da zai ya dauka falayat nafas fil ina kada ya rika hura numfashin shan ruwan nasa a cikin wato kenan a ƙwaryar da yake shan ruwa ma'ana a cikin kofi din ko moda ko kwano da yake sha kar ya hura a ciki kage kenan kamar in zai kurba kurba kurba sai ya dage ya sha numfashi kurba ya kurba ya dage ya sha numfashi ko ya fi kusa da da tsafta haka ne malam bello in mutum yana fitar da numfashi akwai kwayoyin cuta da suke fita suke fita ko sai fito da shi a sake mai da shi kuma kun ga akwai hikima a nan gurin kaga amma da yake matsala ce ta shari'a ba a kawo mana illar ba ba kawo dalilin hujjar ba aka ce da ya kar a yi kawai in mutum zai sha ruwa kare na mai da numfashin to amma yana fiye wata ne fa kaga zai sha numfashin sa kai tsaye ko yauwa tunda yanzu kaman bayanin da malam bello ya mana ya nuna cewa illar shi ne numfashin yana komawa ciki haka ne saboda masu bincike da ganowa dalilan abu idan ruwan a fiye wata ne ko a cikin kwalba haka za su yi ba da shawara mutum yana sha yana numfashinsa amma akwai ba su kwakwaf wanda su kawai in sun ji magana inda daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam haka za su dabbaka ta sun fahimci dalilin ta ba su fahimci dalilin ta wani su Abdullahi dan Umar ko a cikin fiya wata ne ko a cikin kwalba ne ba za su sha suna hura numfashi ba dalilin su shine annabi sallallahu alaihi wasallam ce kar mutun yayi duk da cewa za a iya istidlal ji cewa wallahi tanaffas fi aka ce yawa idan kuma mutum zai sha numfashin in a kwalba ne ko a fiya wata ka gaba zai zama ya koma ciki ba wallahu ta'ala a'lam wai za a talkhala idan mutum zai je banɗaki banɗaki hammam shi ne gudun da aka ware don wanka khala shi ne gudun da aka ware don banɗaki ko toilet kenan profit latrine fala'ai masa zakara hubiya mini kar in ya tashi yin tsarki ya tsarkin in ya fi tsari kar ya amfani da hannunsa na dama ya shafi gabansa a wajen yin tsarkin wala ya tamasa bi yaminihi kar ya goge ko ina da hannunsa na dama kenan kar mutum ya tsarki ko na fitsari ne ko na gayidi ne kar mutum ya yi hannun dama nan ma kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantar da mu wato kenan kamar tsafta kenan ko yawa al aslu izalatu najasa a kwabda a fitar da najasa daga gurin shine a tushe to amma kuma duk da haka sai mana hani cewa kar mu yi amfani da hannun dama saboda shi muke cin abinci ko kar ya zama wata kinan cutar da ta fito ta gurin ta goge hannun dama sannan mun zo cin abinci kuma mu sake mai da ita kana da aka hana mu shan numfashi a cikin ruwa to da kar cutar da ta fito ta abin mu sake mai da fita wata ta yin cikin cikin wallahu a'lam babu da istinja'i bil hijarati babin da yake magana akan tsarki da foge foge ko yawa su za su ce bil hijarati saboda gurin su gurin duwatsu ne makka da kewayen ta madina duka gurin duwatsu ne samun guntun duwatsu ba wani matsala ba ne amma mu anan ba mu da dutse mu kuma sai malamai suke fassara shi da foge saboda shi ne a kusa da mu ko wanda za ka ɗauka ka yi istinja'i da shi to yanzu nan ɗazumin ce istinja'i yawanci da ruwa ake yinsa amma kuma na kaga sai ce al-istinja'u bil hijarati yin istinja'i wato kenan da dutse kaga kenan yana da umum yana da kuma kusus an abi hurairah radiyallahu anhu qal ittaba'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam wa kharaja li hajatihi nabi bi annabi sallallahu alaihi wa sallam wawu din wawul hali da kenan ko wahalatu kawdihi kharaja li hajatihi lokacin ya fita tare da ya fita don biyan bukatarsa ko kuma ana nufin wawul musahaba ce wawul musahaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita daidai lokacin da zai biya bukatarsa ko kuma ya fita halin kasantuwansa zai je biyan bukatarsa ma'anar wadin da ke so mu kyauta da akai magana la ta fito shi kuma in ya je gurin biyan bukata to dama baya waiwai da aka fada nautu minu sai na zo kusa da shi wakala sai ya ce min baya waiwai sai ji ni a bayansa a bayansa ina tafi sai ce min evgini a hajaran ka je ka samu wasu yan duwatsu yan gutantakin duwatsu astanfid biha zan yi tsarki da shi astanfid ma'anarsa shi ne zan yi tsarki da shi zan kawar da najasar da take fita wato kenan da wannan dutse din ko kuma foge din auna hawa ko kuma ya faɗi magana kwadankwacin wannan maimakon ya ce astanfid ko ya ce mai ya ce atata harbihi ko yawa zan tsarkaka da shi ko kuma ya faɗi wata kalma mai makamancin wani wanda yake daga cikin mutaradifat kalmomin da suke ma'anarsu guda ɗaya wala ta bi azumin wala rautin amma kar ka zo min da kashi ka gan shi yana tauri-tauri karka ɗauko kashi karka kawo min kuma karka kawo min kandilo karka kawo min kandilo ta haka dutse kawai ko foge ko wani ice ko wani abu da wanda yake mai abin nan amma dai sharaɗin kawai abin da aka yi su sana'i kar ya zo masa da kashi kar ya zo kuma da da kandilo fa ta tuhu bi ajarin sai na zo masa wato kenan da wasu duwatsu bai darfi siyabi da je na ɗebo sa hannun rigata da na baza rigar haka da ɗebo na zuba na zuba na zuba na tattaro haka na kawo wasu kaga masu cika masu mai nan ake cika aiki wa cika aiki da yawa ya ɗebo masa tun da ya zo da sigar a hajar bai ce hajarin ba bai ce hajarai ne ba sai ta yi bi a hajar ka kawo min duwatsu na ciko hannun rigata na zo na juye masa kawai je abin nan fa wada'tuha ila jami sai nazo na zuba shi a gefen sa wa aradtu anhu hikin sai na bashi guri ne kuma sai na tafi dan an kawo na dan kawo haka wala ma kaza lokacin da ya biya bukatar sa adba'ahu bihin da sai bibi abin da jisan da ta fito din sai dauki dutse yana gogewa na dauki gogewa na gogewa shi kina sai goge kenan kaga na farko an ba mu sauki a musulunci ba kullun ne mutum yake samun ruwa kusa da shi lokacin yin tsarki ba sai ya amfani da duk wani abu wanda yake mai dan karfi wanda dai ba kandilo ba ba kuma watakin kashi ba za ya amfani da wannan ko kuma la'alla tunda kamar a halin tafiya ne ko a halin wani guri ne ba lokacin sallah ba ne yau zai amfani da wannan wajen ɗauki kenan da jasan ita bukata in ta taso ba za ta jira ka sai lokacin da ko kake da ruwa ba ko kuma sai lokacin da gun ya dace ba a'a lokacin da ya dando kawai na bukatar to sai mutum ya sassauta sai ya je shi sai ya biya bukatarsa ko aka ce malaman likitoci suka ce eh mutum ya jira jin fitsari kar ya tara shi a jikinsa domin rike shi a jikinsa din yana daga cikin abubuwan da suke kawo masa illa suna raunana bulada din suna kawo mai ake menene prostate ne ko prostate ne ko me eh prostate labs yawa prostate gland yawa yawa ake Eh. Eh. Okay. wanda yawwa ya kan yi rauni to kaga irin wayannan la'alla abinda wannan hadisi yake karantar da mu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji fitsari bai jira har sai lokacin da ya je gurin ruwa ba sai ya fitar da shi saboda la'alla Allah ya sanar da shi illar kai ta rike fitsari kai ta rike fitsari kai ta rike yanzu kun ji abinda wasu nabu suke faɗa mana yakan raunana gurin sai zama wato kenan illa kai ta rike fitsari yana matsan ka kana matsayi shi kana matsayi shi ba shi da wani amfani annabi sallallahu alaihi wasallam sai sassauta babu ruwa eh kawo duwatsu aka kawo duwatsu ya kusa da wannan zai tafi lokacin bukatar sa kuma je abin nan da sauransu wallahu ta'ala ala babu la yasanji bi rawthin babin da yake layustan jabiransu ba a yin tsarki da kandilo in za akwai kandilo kuwa? da ladu eh ana tsunto shi a yakari wanda ga wani gaba ya buje mu ci ko a masaki a kawo a za ta girki da shi an ibn masudin radiyallahu anhu qala ata nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam al-gha'ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je gurin biyan bukatarsa saboda haka da zai je shi fa amarani an atihi bi thalathati ahjari sai ya ce min in kawo masa duwatsu guda uku duwatsu guda uku kaga wannan ma nuna cewa Allah babu babu ruwa a kusa sannan kuma ba daga cikin mazhaban Annabi sallallahu alaihi wasallam rike damuwa a ciki har sai ka samu kaza kawai sai ce a kawo masa duwatsu ya yi amfani da su ta wajen ta fajirai ne sanajin samun masa duwatsu guda biyu walta masu salisa na nemi uku na ne uku na nema na nema falam ajid ban samu ba ta haka fa kasura sata sai na dauko masa kandilo guda daya fa ta tubiya sai na zo masa da wannan fa akadha alhajrain sai ya karbi duwatsun guda biyu wa alqar rasata ya je fadda kandilan wa qala hadha rikisun yace wannan ai najasa ne ko wannan ai datti ne wannan ruwa ce hadha rijisun wannan ai datti ne kaga duka wani ana tabbatar da annabi sallallahu baya rikewa in ya ji bukatar sa kawai zai je ya biya ta saboda gudun wato kenan illa kuma hakan nan yake kuma haka mu ma wato kenan ya ya karantar da mu ko yawwa sannan kuma ya nuna mana har yanzu ad-darura tutbihul mahdurat aslu shine ana son ayi da wutiri kaga uku yace malaman fikiyo suka yalauta suka ce in uku ba zai ba a yi biyar in biyar ba zai ba a yi da bakwai da sauransu to amma yanzu larure ya zo an nemi na ukun an rasa don haka sai ya takaita da guda biyu mun gane wannan yawa sai zama ya takaita da guda biyu babu lauzo ya maratan maratan babu da ke magana akan hukuncin in za a yi alwala ana wankewa sau ɗaɗɗai sau ɗaɗɗai kowace gaba an ibn abbasin radallahu anhu qala توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة النبي صلى الله عليه وسلم يا الولا da ya zo duk gurin wankewa sai wanke sau ɗaya tal fuska ya wanke ta sau ɗaya hannu ya wanke sau ɗaya kafa ya wanke ta wato kenan sau ɗaya sau ɗaya sau ɗaya kenan ya halatta kenan ko yawwa idan akwai matsalar ruwa sai a wanke sau ɗaya sau ɗaya ko kuma idan alwalar ba ta sallah ba ne kawai mutum yana son zama da alwala ne sai ya yi ta ya wanke ta sau ɗaɗɗaya sau ɗaɗɗaya in yi haka nan ya yi an abdullahi bin zaidin al-ansari radallahu anhu annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tawadda marrataini marrataini ko har mishi da sabon babi ne ko babu wudu'i marrataini marrataini babu da yake magana akan Allah ana wanke gurbin alwala sau biyu sau biyu abdullahi bin zaidin al'ansari ya ce manzan allah sallallahu ya yi alwala ya wanke guraren da ake wankewa sau biyu sau biyu ko sau biyu biyu biyu ya wanke sau biyu ya sake wani maso biyu zai maso biyu can ya nuna sau daya ya yi nan ya nuna mana sau biyu ya yi sannan na uku babu wudu'i salatan salatan babu da ke nuna za a wanke guraren alwala sau uku sau uku ko uku uku an usman bin affan annahu da abi ina'in an karwa daga sayyidina usman Allah madaukakin sarki yadda da shi yace a kawo masa wato kenan buta ko a kawo masa wani kasko ko kuma dai abin yin alwala fa abraga ala yadayhi talata talata ya fa ruwa hannunsa ya zuba ya wanke hannunsa sau uku uku faga salahuma ko ya wanke su ma'ana ya zuba ruwa ya wanke ya zuba ruwa ya wanke ya zuba ruwa ya wanke sai da ya haka sau uku shine ma'anan shine ma'anan fa'agra ba ala ya daihi salasa marratin faga salahuma ba wai haka ya ɗebo ruwa ya kurma ya ɗebo ya kurma ya ɗebo ya kurma sannan ya wanke a in ya zuba sau ɗaya sai wanke in ya zuba sau ɗaya sai wanke in ya zuba sau ɗaya sai yanke haka ya fi kusa da kyakkyawar fahimta wallahu alam sama da kala yaminahu sannan sai ya tsoma hannun nasa fil ina a cikin wato kenan kabakin ya nuna kenan mai budaddan baki ne kaman kasko ko kwano ko wani abu makamacin wannan fama da maza sai ya kurkure bakinsa wasan shaka ya shekaru a hancinsa wasan fara ya face sun magasala wajen hau salasa maratin ya wanke fuskansa sau uku ita ma wadaihi salasa nan an ji ba na farkon ya nuna cewa ya farkata ya wanke da uku ne na nan da uku nan da uku kafin ba da sa halin da
ai iyaka nan ne da farkon nan ne nan ne iyaka nan ai nan ake fara wankewa ko to nan ya wanke sau uku amma wai abu nufi da farkon kai tsaye da zo tsomawa ya wanke da uku
a'a bata nuna ba ruwaya bata nuna haka ba sai dai na biyun da yake yace summa me summa adkhala to wannan ne ya nuna cewa wancan bai saka ba eh summa tunda summa daga cikin adawatul rabbi tufidu maza at-taqiba ma at-taraki ko at-tartiba ma at-taraki tufidu tartib ma at-taraki tana nuna cewa daga wannan sai wannan sannan kuma akwai dan jinkiri kaɗan tsakanin wannan da wannan din yawwa kama ga salar jilaihi haka ne a gasar mawa gasar waje wasu salasa ya wanke fuskansa salasa maratin sau uku wa ya dai salasa ya wanke hannayensa su ma sau uku ilal mafakai ne zuwa wato kenan gwiwar hannu nan wannan dungun shine mirfak ila tana nuna haddi ne daga nan har zuwa nan to haka wasu malamai suke tsayawa cewa lalle iyaka nan shine haddi to amma wajen iyakan cewan sau da yawa mutane sukan samu problem in ya zama haka ya zama sai zama bai karasa ba don haka suka ba da izini za a yi dangota ko da kaɗan ne ta yadda at least za a samu abin da ake kira al-istiab ya zama nan ɗin ya shiga ciki yawwa ba in ya zo a dot a nan zai tsaya ba idan haka ne wata rana za a samu dan matsala amma ya dangota ko da yayane ne kaɗan sun ma masahabi ra'asi haka ne sannan sai shafi kansa sama ga sallar jilaihi sai ya wanke sawayensa guda biyu salasa maratin su masa uku ilal ka'abai da zuwa idan sawu shi makaman wancan za ya dan gota idan sawu sun maƙala sannan sai sayyidina usman ya ce allah yadda da shi ƙala rasulullahi sallallahu alaihi sallam aka ne manzan allah sallallahu alaihi ya ce man tawadda'a na hawa wudu'i haza duk wanda ya alwala irin wannan alwalar tawa da na yi sun masalla sannan sai ya salla rakatai rakawai guda biyu ya yi alwala irin wadda na yin nan sannan sai tafi ya je raka'a guda biyu la yi haddisa fihi ma nafsahu bai yi taɗin zuci a cikin zuciyarsa ba bai yi maganin zuci ba ta ba zaki malamai ba magana abu ba bai yi taɗin zuci ba inda ya yi haka gubira lahu ma ta kadar min nabi zalimin sa da ya gabata Allah madaukakin sarki zai sa a yafe masa Allah zai gafarta masa zunuban sa da suka gabata wannan ya karanta da mu alwala wankewa sau uku uku ya kuma karantar da mu haddin alwala a wurin wankewa sannan ya faɗaitar da mu in za mu yi sallah mu dawo zuwa ga Allah madaukakin sarki mu ajiye abubuwan duniya ko idza ataita ila salati fa farriq qalbaka min ad-dunya wa ma fiha ko to yana kaga me me ahlar ya dace kenan da yayi wannan bayanin a bisa wannan magana ta Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma in mutum ya hakan nan zai zama sanadiyan gafara a gare shi kuma ko ya ake yi ko wasta'inu bi sabri was salati ku nemi taimakon Allah ta hanyar daurewa da kuma wato ke na dagewa akan sallah kada ka koya ake yi yau in baka yi baka yi ba gobe kai trying in baka yi baka a rayuwarka ko sau ɗaya ka samu kai aka ce an gafarta ba shi ke da magana ta mutu ba yau ko sau ɗaya ka ci nasara a rayuwa har dai a samu ranar da Allah zai ce to yau na gafarta maka zo ma ta gaddama min zambika a ga sai ka kokarin kiyaye na'am hmm hmm a wanke hannu sana? eh hannu uku ɗaya hannun ma uku fuska uku sawo uku wannan sau uku eh wannan su masa uku eh yau haka ne kowane sau uku uku kowane sau uku uku fafi riwayatin anna usmana qala ala uhaddithukum hadithan laula ayatin fi kitabillahi ma haddathtukumuhu bana ba ku labarin wani hadisi ba Allah inda ba dan wata aya da na karanta alkur'ani ba wallahi ba zan gaya muku ba na karanta aya alkur'ani ta yi min linzami dole sai na faɗa samitun nabi sallallahu alaihi wasallam ya kun da kunne na na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yatawadda la yatawadda rajulun babu mutum la yatawadda rajulun babu mutum da zai yi alwala fa ya hasinu wudu'ahu fa ya hasinu wudu'ahu ya kyautata alwalarta sai ya alwala mai kyau irin waccan kenan ko ko ya salli salata ya je ya yi sallah ta farilla illa gufira lahu ma bainahu wa bainas salatayn wa bainas salati sai duk abin da yayi tsakaninsa da wannan alwalan zuwa sallan nan sai Allah madaukakin sarki ya gafarta masa ko hatta yi salliya har ya je ya salla din har ya je ya salla din mun gane wannan abin da nake son mil akari da sha'ada ne sallan da yake nufi tana fila ne ko ta farilla da wani dalili abin ce tsakanin sallah da sallah ba ma baina hu aka ce wa baina salati na na farilla ce ko nafila to dan dalili mhm hatta yusalli salata yawa mahallin shahid kenan eh wa yusalli salata yayi sallar kaga sananniyar sallah ce kenan yauwa anan ne inda mata take kare miji wa yusalli salata yazo ya sallaci sallar illa gufira lahu ma bainahu wa baina salati ita sallar kenan yau zunubin sa tsakanin sa da wannan sallah din Allah madaukakin sarki zai gafarta shi sannan hatta yusalli din nan hatta kaza da cikin adawa turu da nan ita ma tufidun hayati ai ma'ana ila an yi salli salata ala an yi salliha har ya zuwa lokacin da zai sallar za a gafarta masa zunubansa har ya je ya sallar daga alwalar za a fara gafarta masa zunubansa wato kenan duk zunuban da ya a baya da ya yi alwala za a gafarta wannan zunuban in ma incidentally yayi wani kafin ya je sallah za a gafarta yayi wani za a gafarta yayi wani za a gafarta ma dama babu kaba'ira babu kuma ta'ammudi babu ganganci yace an ya riga an gafarta mai ko sai yayi zunubin sa tun a zunubin mutum a gaba rubutun zunuban zunuban mu a gafarce ke babu ta'ammudi babu kuma kaba'ira na eh babu hakkin wani to Allah madaukakin sarki zai gafarta masa hatta yi salliya ai ma'ana ila an yi salliya har yi zai sallacin ta isi ita kuma ayar da nake jin tsoron ita ce ina lazai na yaktu muna ma an zalna min bayyana ce wannan ayar ce wanda suke ɓoye abin da muka saukar na hujjoji bayyanannu ɗin nan sai ce ula'ika me abin ba da ma bayyana hulun nasu bil kitabi ula'ika me yal'anuhumullah yal'anuhumullah to wannan wannan la'anan nan nake jin tsoro da raga wajen saboda idan mutane daga cikin ɗabi'a su ina an gaya musu abu mai romo sai su kyanta ke sai wani ya ce shikenan yanzu zan je ne ta tsiyata sai kuma zan yi alwala sai ya je tsiya ya tsiya ya sai ya yi alwala sai ya je tsiya ya tsiya ya tsiya sai ya je alwala to ya rime da Allah madaukakin sarki ya zama lafiyar stock kenan ya zama abin wasa saboda haka gudun wannan ta'ammudin shi yasa kamar yanda mu'azu bin jabal ya boye wancan hadisin ko duk wanda ce la ilaha illallah zai shiga aljanna yace eh ya rasulullah in je ba mutane labari sai annabi sallallahu alaihi wasallam a'a kada su shantake sai zo da sai bai fada ba har sai da ya zo mutuwa sai fada saboda wannan ayar ita ma kare zama ya boye wani ta asuma ne yace a wancan ko ruwayan yace mu'az bin jabal fa akbara biha ta asuman sai ya ba da labarin wannan hadisi saboda gudun yin laifi laifin da har zai ja musu wata kenan abin nan tsinuwan Allah wadda kuma take abul istisari fil wudu'i babin da yake magana akan wato kenan facewa alwala mutum ya shekaru a cikin abin da zai face riwaya daga Abu Hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man tawadda'a falyastansir duk wanda zai yi alwala a cikinku in ya sheka ruwa a hancinsa to ya face shine mahallin shar ko falyastansir duk wanda zai alwala in ya sheka ruwa in ya kuskure sheka ruwa a hancinsa falyastansir to lalle ya face wa man istajmara falyutir wanda kuma zai yi alwala a cikin ku sai ya zama yana da bukatan yayi istijmari ta yi wutiri kenan wancan magana ta mu ta dawo ko yayi da biyu ai uku ko yayi da biyar ko yayi da bakwai ko tara ko sha daya gwargwadon hali gwargwadon bukata wani in yi da uku ba za su gamsar da shi ba sai ya kara biyu ai uku eh ko sai ya kara biyu sai su zama biyar in bai sa gamsar bai kara biyu su zama bakwai amma idan larura ta kama kamar yadda wancan ya kawo masa dutse biyu da kandilo ɗaya sai jefar da kandilan ya amfani da dutse biyu to shi kenan yanzu wannan larura ce ta zo da shi amma a kan an da nawan sagansa an fi son mutum ya yi wutiri shi ne fali wutir ɗin kenan kenan yanzu wannan umarni ne amma na nadabi amrun lin nadabi umarni ne ba na wajibci ba amma na ladabi na daftarwa saboda wancan hadisin da yana mace shi ne sausa yayi amfani da biyu a lokacin laruri kenan wallahu ta'ala a'lam babul istijmari witran babin da yake magana akan istijmar shine zarkin foge din kenan dai ko shi kuma ana son a yi shi da wutri anna rasulullahi wa anhu radiyallahu anhu shiwa abu huraira yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an duk lokacin da ɗayan ku zai yi alwala to lalle ya sanya ruwa a hancinsa ma'ana ya shekar ruwa kenan ko yawa tun maliyantar sannan sai kuma ya fece ya face shi wa manista tajmara falyutir wanda kuma zai tsarki da foge shine istijmari kenan ko yawwa to shi kuma to yayi wutiri yayi uku ko biyar ko bakwai kamar yadda aka bayani wa idza stayqadha ahadukum min nawmihi idan ɗayan ku ya tashi daga barci cikin dare zai yi alwala to kafin yayi alwalan fa lagisile da hu sai ya wanke hannunsa qabla an yudkilaha fi wudu'ihi kafin ya sashi a cikin wato kenan abin alwalar tasa fi wadu'ihi ya kamata ba fi wadu'ihi ba eh wannan wadin fataha ya kamata masa ba rafa ba fi wadu'ihi ya kace wudu alwala ne wudu kuma butar alwalar yau so da kafin ya sa hannunsa a cikin kwaskon alwalar sai ya wanke kaga maganin ka yanzu ta fita fili eh a wanke hannun kafin a sashi a cikin abin nan ko yawwa wa ina hada ku illa shine ɗaya daga cikin kula ya dare bai san aina ba ta yaduhu inda hannun nasa ta kwana ba lokacin da mutum ya kwanta yake bacci ai shi ya faɗi kaman gawa ne ya juya nan ya juya nan taba wannan ya taba nan bai sani ba to da haka bai san inda hannunsa ta shiga ba da haka daga cikin ladabi akwai tsafta kamar musulunci na karantar da mu tsafta ya wanke hannunsa sau uku yana karkatawa yana abin yana karkatawa yana abin kafin ya sa a cikinsa duka wani allah da kuke ya kawo mana sauki yanzu da buta ake alala ko yawa tunda da buta ne kaga ba a matso ma hannun a ciki ko kuma da kan famfo shi ma hannu baya tsomuwa wato kenan a ciki amma ala ayi halin wata rana bukata za ta kai ga dan adam zuwa ga hakan din to ga yanda kaida wato kenan take na'am malasa a duk da haka ya karkatawa ake ba a tsoma hannu a ciki eh amma sun wanke a ko? sun fara to ya za su yi to muga to wanda ya zo zai alala mutar abadin da buɗe ne sai ya tabbatar ya wanke ruwan ci hannunsa bai koma ciki ba Allah Allah babu ga salar rajulaini finna alaini wala yamsahu ala an alaini haka ne babin da yake magana akan hukuncin wanke sawaye guda biyu lokacin suna cikin takalmi silifas kafar ka tana cikin silifas za a iya wanke kafar da sunan alwala wala yamsahu ala na'alain da kuma babin da yake magana cewa ko da kafar ka tana cikin takalmin zaka wanke ba za ka ce da ba to shi gurbin takalmin ba a shafa a kansa sai an wanke in an zo alwala ba a shafa a kan silifas kenan hadisi na farko an karwa daga abdullahi bin umar radiyallahu anhuma wa karkila lahu an ce masa yidina abdullahi dan umar ra'aituka la tamussa min al-arkani illa yamaniyani wa ra'aituka talbasu ni'al as-sibtiyati as-sibtiyati ko wa ra'aituka tasbugu bis-sufrati wa ra'aituka idza kunta bi makkata ahalla an-nasu haka ne idza ra'aw al-hilala ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية تقول مثالك هنا aka ce mu abdullahi dan umar wani mutumin da yake very observant yana la'akari da shi saboda ya san abdullahi dan umar malami ne a cikin sahabbai ta haka duk abin da yake a ilimi yake ta haka yana lura da shi duk abin da yake to amma in yana koyi to amma abin da ya ga garibi to zai nemi bincike a kai shine ce na ganka da ido na minan ne na farkon latan wasu min al'arkani illa yamaniye ne idan ka zo aikin haji in ka zo kana dawafi a ɗakin ka'aba akwai rukuni kaza rukuni kaza rukuni kaza ba ka shafa sai rukunin yamani guda biyu ga wannan rukunin ba ka ruwan da shi wannan rukunin ba ruwan da shi amma rukunin yamani ka za ka shafe shi sai ka wuce in ka zo ga hajar al'aswadi shi wannan sananne ne kowa yana shafansa amma wa'ina arkan din in ka zo kai rukunin limani kake shafa ɗaya ma ka shafa shi kenan sai ka wuce sauran ba ruwanka da su wannan na gani da ido wa ra'aytuka talbasu ni'al as-sibtiyya na ganka kuma silifas kana sa silifas na sibti sibti sunan gari ne ko yawa akwai malami ana kiransa as-sibti mutumin sibti ko to su sun kware a yin takalmi irin wancan saboda haka yana sa irin wannan kuma kawai mutumin da ya shiga cikin makabarta annabi sasa ya sahibu sittiyata ne arki sittiyatika ya kai wanda yake sake da silifas inda aka yi shi daga sitti ka cire a kafar ka jefar ba a yawo ta cikin makabarta da takalma a kafa ko ya ce to na ganka takalmi sai na sitti wa ra'aituka tasbagu bis sufra na ga kuma mutane gemun sun ya fara furfura suna rine shi da abin da zai sa ya baki amma kai da lalle kake sai ya ja ba ka sa ya shi ya yi baki ko ra'aytu ka idza kunta bi makkata kuma na lura kai in kana makka a halan nasu idza ra'aw al-hilal da raran an ce yau watan hajji ya kama to shikenan mutane sai kawai su yi hilali kowa sai sa kayan harama aikin hajji yayi harama yau wata ya kama kawai kowa sai ya yi tun aran nan ko kuma washe gari walam tuhilla anta amma kai sai ka ki kai niyyar yin aikin hajji ka sa kaya hatta kana yau mutariya sai ran takwas ga wata mutum ya kama sai ran takwas ga wata fakala sai ya ce to amal arkan tambayoyin da kama zan baka ansa na farko rukunai dai da kace ban na shafan su fa inni lam ara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya musu illa yamaniyin ni ban taba gana ne sallallahu alaihi wasallam in yana dawafi a dakin kaba yana taba wani daga cikin arkan din ba sai dai rukunin limani guda biyu ta haka nima bana taba kowanne sai rukunin limani guda biyu da nake na baka an san wannan eh ka bani wa aman al sibtiya su kuma silifas guda biyu na sibti din nan bani ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yalbisu an-ni'al allati laysa fiha sha'run wa yatawaddau fiha na ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sa takalman da ba fatar an je ne ta babu gashi a jikinta kuma yana alwala da silifas din a kafarsa kuma kai ma ka san irin wannan kira 60 ne to haka ne in ba silifas na 60 ba ba na ba ruwana da wani silifas fa ana uhibbu an albisa shi yasa ni ma nake sha'awar kullun da wannan a kafata na gan su a kafar annabi sallallahu alaihi wasallam da haka ni ma kawai shi ne sha'awar su kullun su ne a kafata na ba da an san wannan tambaya eh wa masufra lalle kuma da nake shafa a gemuna da ni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi zuwa biha na ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana rinewa gemun sa da lalle ba da makasa ba idan an rine da makasa wannan makasa ta mu dinnan in ka mun za ta aka daka ta aka za ka shafa mun baki za ta yi a gashi to ban gan shi na da wannan ba da lalle na gani dan haka fa ana uhibbu an asbuga biha ni ma shi yasa nake son ya zama in har ina bukatar rine gemu na to da ita nake wa ammal ihlalu amma daukan niyyar aikin haji fa inni lam ara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hilla ban taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin niyyar aikin haji ba ko hatta me tan ba asa bihi rahilatu sai an kawo masa abin hawansa za a hau a kama hanyar mana ba a yin haka kuma ka sani sai ran takwas ga wata shine ranar tarwiya yawa idan an ce to a ji a kawo maza abin hawan annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu za a hau za a tafi aikin haji za a tafi mana ran takwas ga wata kenan to a lokacin sai kuma ya niyya fara labbaika hajji ya yi wanka ya sa kayan aikin haji sannan aka masa abin hausa ya hau a kama hanyar muna haka na ga yake to ni ma shi yasa nake yin haka kun gane wannan yawwa zara ka yanzu me za mu fahimta cikin wannan hadisi na fawaid musamman dangane da Abdullahi dan Umar tsananin koyinsa da Annabi sallallahu alaihi wasallam haka ne kuma baya tunanin sai ya dubi meye illa meye dalili meye hujja meye menene menene a kawai ya ga takalmin sirti a kafarsa ta haka daga nan har mutuwa kafarsa takalmin sirti ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam baya shafa sai rukunul yamani da haka baya shafa sai wannan daga annabi sallallahu alaihi wasallam baya rini sai da lalle tare haka shi ma baya yi sai wannan daga annabi sallallahu alaihi wasallam baya yi niyyar aikin haji sai ranar tarwiya don haka shi ma baya yi sai wannan haka ne kuma yin hakan yana daga cikin abubuwan da suka ɗauka kashi a cikin sahabbai kaga wani mutumi da yake masa tambaya sha'awansa yake shi yasa yake bibiyansa to abin da yake yana koyi da shi abin da zama ya rikitar da shi sai ya tambaya akan wannan abin sannan sai ya ba shi ansa ko ku zuku ba to mana ku an huwan da babu tayammun fil wudu'i wal ghusli magana ne na'am akan li'ani oh eh na eh eh akan slippers eh to me ne al me na al slippers ai shi ne babin da yake mana magana ainihin topic din babin hani ya yi ba tabbatarwa ba ya ce wala yam sahu alani alani alayi alani alayi annabi baya shafa akan slippers babu maganar halarci shafa a kai wanke kafa yake yi silifas din yana cikin kafarsa yana iya wanke kafar da takalminsa a ciki amma ba shafa ba ko ban gane abin da ake tambaya ba eh Mhm. Yace me? La yaklahuma wa inma yamsahu alaihima masu alaihima ba yana nufin shafa irin da kofi ba yakan sa hannunsa ya goge ya wanke suna kai ba sai ya tobe ba duk maganan ta gasulu ne ba masku ba idan kana wanke kafa da slippers igiyar igiyar slippers din lokacin da kake wankewa ai kana shafa ta kanta saboda ka shafa anan da ake nufi ba shafa ne na irin na kofi ba don shafar kofi ba da ruwa ake yin ta ba mai tsani ba dabuwa ake a shafa wannan kuma wankewa ake a daidai lokacin da kake wankewa akwai dalku shudan yawa ko to baya ci da slipper din sai ya wanke yana shafa ta kan abu nan ba shafa ake nufi ba ka gane da yake ce wala yaklauhuma wa inna ma yamsahu alaihima kama kana yamsahu alal jawrabain wal kufain kai da ke shafa in shafa na jarabi da kufi amma yanzu da yana alwala silifa sai na kafansa haka yake shafa hannunsa ta kansa amma ba shafa ne na jarabi din ba ina fasa fahimce ne alwala ne mutum yake yi da silifas a kafarsa in hannunsa ya bi ta kai lokacin da yake yin dalko da ruwa kuma wankewa ne yawwa amma wannan da ake shafa akan kuffi yanda ake shafan kai haka ake in dan taba ruwa haka a shafa kai ba ɗebowa ruwa ake ba jan shi ne saboda haka shi ma shafa haka ake akan kuffi ba ɗebowa ruwa ake ba amma kafa hukuncin ta wankewa ne to ya zo yana wankewa kuma da silifas a jiki kuma bai tobe din ba ya wanke haka kenan hannunsa yana bi ta kan igiyar silifas din mun gane wannan ya fita magana sam babu tayammuni min alwudu'i wal ghusl haka ne babun da yake magana idan za a yi alwala ko za a yi wanka ana son a rika farawa ta dama ta dama ko yawwa عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يجبه التيامن في تنقله عن عائشة الله دادا إذا تتعى النبي صلى الله عليه وسلم إذن ذي سا سليفس انسا abin da ya fi ƙayatar da shi shine farasawa ta dama wata rajulihi da lokacin da wato kenan zai wato kenan tsefe gemunsa ta ɓangaren dama wato hurihi da lokacin da zai yi alwalansa komai yakan fara ta ɓangaren dama wafi sha'anihi kulli kai komai manasa inda za a yi dama da hagun to abin da ya fi ba sha'awa ya fara ta dama din ya fara ta dama ko da haka nabi sallallahu alaihi wasallam ne ko ba ba ina nufin a wajen karfi ba a wajen da ikhtiyar na aiki yana iya yiwa mutum ya zama karfinsa a hagu ne ya zama ba hagu ko amma dai ya zo alwala ko ibada ko wani abu makamancin wani ko shiga masallaci ko wani gudun alkhairi duk zai haka nan da dama ake son wata kinan ya zama ya fara ko da wata kinan shi ba hagu ne babun al'iltimasu haka ne? iltimasu al'udu idan hanati salatu haka ne? yawwa babin da yake magana akan iltimasu al'udu ma mana iltimasu al'udu idan hanati salatu ba yauwa yin alwala idza hanati salatu idan mutum ba zai ba sai lokacin sallah sai an kira sallah sai mutum ya ce zai nemi alwala kuma ba mana iltimas ai talab ko mutum ba zai tashi yin alwala ba sai lokacin sallah yayi ai wudu'i ne ko ba zai tashi ai shine alwalar ko mutum ba zai o wudu'i ne ba wudu'i ba afwan abun alwalar kenan neman abun alwala ba zai tashi neman abun alwala ba sai lokacin sallah yayi sai lokacin sallah sai ya ce kai yaro je ka dauko buta alwudu ba wudu ba ana anas bin malikin رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهانت صلاة العصر ناغا النبي صلى الله عليه وسلم da idona a lokacin sallar la'asar ta yi faltamasa nasu alwadu'a mutane suka nemi abin alwala ko buta ko kasko falam ya jiru ba samu ba wauce rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin wadu'in sai aka wa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma abin yin alwala fawada yadahu fi zalikal ina'i sai yayi alwalar daga cikin process na alwalan shine ya sa hannunsa a cikin wannan kaskon kenan babban abu ne wa amaran nasa ya umarci mutane an ya tawadda uminu su ma kowa ya sa hannunsa sai alwala kenan mai yiwa an kawo ruwan a daro ko gidauniya ko bokiti wani abu mai kwadi shi yana alaulan mutane ma yake suna yin alaula kawai kai ka ce kenan yana nuna mana cewa abu daya in mai faɗi ne mutane da yawa za su yi alaula a cikin ko ba su yi kamar yanzu kan famfo daya yana ta zubar da ruwa kai kana ta nan ni ina ta nan wani ce yana ta nan za a iya yin alaula a hakan nan ko yawwa qala sai ce fara'aytu al-ma'a yanba'u min tahati asabihi naga ruwa yana bubbugowa ta bangaren wato kenan yan yatsunsa hatta tawaddu har mutane suka alala inda akir min indi akirihim daga farkon su har zuwa ƙarshen su kenan lokacin da aka kawo abin babu ruwa a cikinsa annabi sallallahu alaihi da ya sa hannunsa sai ruwan ya bubbugo sai mutane suna alwala ana alwala ruwa yana bubbugowa ana alwala ruwa yana bubbugowa ana alwala ruwa yana bubbugowa har sai da kowa ya gama alwala annabi sallallahu alaihi wasallam ya zare hannunsa ruwa kuma sai ya tsaya mun fahimci wannan sosai yawwa yace ra'aytu nabi sallallahu alaihi wasallam wa hanati salatu al-asr faltamasa an-nasu الوضوء فلم يجدوا فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع يده في ذلك الإناء malai shahid kenan sai sa hannu a cikin wannan abin sai ce mutane su yi alwala sai na ga ruwa na bugowa ta hannunsa kamar an karya famfo mutane suka alwala gaba da sai da kowa ya gama sannan aka tashi wata kenan aka yi sallah yamti ne babu kwamta ya neman ruwa an rasa ko wani yana daga cikin mu'ujizozi na annabi sallallahu alaihi wasallam yawa kaga mutane sun nemi ruwan sun rasa yanzu ga ruwa ya zo shi a wani ruwa aka ce ko ko ko nawa ne ya ce ko mun kai 300 da nawa ne sun kai wajen mutum 300 da wani abu a irin wannan akwai inda kuma aka samu dan gurbin ruwa ne kawai misali a ce ka je kwarin gurbanaka ko zirki wani guri da aka dan tona ga dan ruwa yana dan babuwa dan kadan annabi sallallahu alaihi wasallam ya alwala sai dan zuba ruwan guntun ruwan da ake da shi kar alal da ya zuba shi kenan ruwa ya dinga bubbuwa bubbuwa kowa ya alwala ya sha ya wanka sannan suka tafi a wani lokacin kuma an ce sun fi mutum dubu da sallallahu irin wayannan suna nan kaca kaca jaral ma'u min kafaihi yaddi bi nabihi ruwa yana fito yana bubbugowa a hannun annabi sallallahu alaihi wasallam babul ma'i alladhi yuksalu bihi sharul insani haka ne babin da yake magana akan ruwan da ake wanke wato kenan gashin dan adam da shi wa anhu annabi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lamma halaka ra'sahu kana abu talhata awwal man akaza min sha'rihi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya saka masa aski talkwabo halaka yace ko ba istaksara ba ta yi talkobo kenan ko kenan askin talkobo ba laifi eh eh haka ne ba laifi da haka sai mutane suka ɗebe gashin abu dalhatul ansari shine farkon wanda ya fara wato kenan wawasan gashin wawasan gashin ya ɗebe gashin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana daga cikin abubuwan da shari'a ta yi sassauci a kansa amma malamai suka hadisi suka ce a annabi sallallahu alaihi wasallama kadai gashinsa mutane suna ya ɗiba su yi tabarriki da shi sauraron da ya alwala za a ɗiba a yi tabarriki da shi rigarsa ana ɗaukan da ajiye ta da sauransu abubuwa da suka shafi nasa na kansa amma bayansa sahabbai ka gana abu dalha ta yana daga cikin manyan manyan sahabbai yana cikin wanda suka ɗebi gashin suka ajiye amma bayansa ba a yi wa sayidina abubakar haka ko sayidina umar ko usman ko ali ko kuma wanda suka zo bayansa a cikin kula fa'ul banu umayya ko kula fa'ul abbasi ko kuma manya manyan malamai da suka zo a wannan zamunan irin su malik amma ahmad bin hanbali da sauransu ba don haka shi yasa wanda suka zo a na baya in sun zo suna irin wannan sai irga shi a cikin kurakure wanda zai iya kawo wata kenan matsala girman malami al'amarin da shari'a ta yadda da shi amma daukan wasu abubuwa na jikinsa da sauran tabarruki da sauransu to na annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda yake tabbatacce tunda yanzu ga ruwa ingantacce mun same ta ko akan wannan mun bayyana wannan yawa na saba ganin wani wai sun ce wai sun kawo wani abuwai ga gashin kan annabi sallallahu alaihi wasallam to shine matsalar ko shi din ne ko kuma abu ne na dorudo Allahu ta'ala a'ala amma ala ayi halin ko da ma shi din ne to ai darajar a gashin ne ba a wanda ya kawo gashin ba yanzu da ya gashin da ke kafafa wannan gashin annabi ne saboda haka sai ana zuwa gurin sai ya zama su hanyar income Allah saka wa nabi hurairah radhiyallahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idha shariba kalbu haka ne fi ina ya hadikum idan kare ya lallaga a cikin ƙwariyar ɗaya daga cikin ku faleksilhu saba'an sai wanke sau bakwai kare in ya sha abu a cikin kwanan gidanka za ka yi amfani da shi amma sharaɗin sai ka wanke ka sake wankewa ka sake wankewa ka sake wankewa sai ka wanke sau bakwai me hikimar wannan an ce cutar da suke jikin kare mutum zai ya dauka ko yawwa irin su hydrophobia ko photophobia ko rabies ko wasu daga cikin irin cututtukan la'alla kuma tana iya tana da karfin mannewa a jikin abu shi yasa in ka wanke sau ɗaya ba za ka zama ka gamsu ba sai ka wanke sau biyu sai ka wanke sau uku a wani riwayan yace ma ula hunna bi turabi na farkon sai ka sa kasa ka dirje ka dirje ka dirje ka dirje tamam yanzu maimakon kasa an sa sabulu yayi me aka sa sabulu aka ko clean aka wanki aka wanki aka wanki ko zai iya yi wani riwayan yace na karshen ne ko kura hunna bi turabi na karshen yau kaga dai a tabbatar ne an tsaftace kaga kamar musulunci yana da karanta da musafta da kuma abin da ake kira at-tahaddur prevention mutum ya kare kansa kar ya yadda ya kai kansa zuwa ga cuta sai dai kuma in ta riga ta zo ta to na kuma babin kaddara take sai mutum ya rungume ta wallahu ta'ala قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك abdullahi dan umar allah maɗaukakin sarki ya yadda da shi ya ce zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai karnuka a cikin madina idan mun yi sallah mun tafi da daddare su shiga cikin masallaci su shiga tana su fita tana su shiga fita tana su shiga fita tana su fita tana in gare waya yanzu muka zo zamu sallah babu inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana ku yayyafa ruwa anan saboda karnuka sun shigo mun gane wannan yawa ba a umurtar su da cin ku zuba kaza ku zuba kaza ku zuba kaza ku zuba kaza anan kuma kun san masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙasa ne saboda haka su shiga ta cikin masallaci su shiga ta rahaba ta ina ne corridor duk dai za su shiga su fita ta haka mai ruwa ma sai kawo shi ala da sigar fi'ili mudari'i saboda ya bada fa'idar istimrar in abu ya zo da fa'ili ko ya ce tuqbilu wa tudbiru sukan kai su kawo kaga kenan bai nuna sau ɗaya bane ko yawa da ya ce kallabat wa adbarat to sau ɗaya ne sai ce tuqbal wa tudbir sai zo da fi'ili mudari'i dan ya nuna me at-tajaddud sukan kai su kawo su kai su kawo bana ba rana ɗaya ba rana biyu ba kuma an san da haka amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai takura musu yake ce musu wato kenan a sai sun kawo ruwa sun yayyafa a wannan gurin saboda wannan karnukan ba kenan ba a san takalluf wani lokaci amma in sun ga najasa wa da kare ya kawo sai a busar da ita a gyara gurin in sun gane jisa da kare ta sai a gurtar da ita a gara gurin kamar yadda ba laraban kawai ya zo ya fitsari annabi sallallahu alaihi aka ɗebo guga guda na ruwa aka zuba shikenan magana ta riga ta abin nan ko Allah ji kamar tare ta ce iyakar ta annan babu mallam yara alwudu'a illa mi'a lokaci yayi to alhamdulillah ba mu dakata nan insha Allah ta'ala abin da muka faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladansa abin da muka kuskure Allah maɗaukakin sarki ya fahimtar da mu kuskuren ya ba mu ikon gyara wasu alaikum wa rahmatullahi